إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 22 ga wata na Sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyu a darasi da ya gabata muna cikin zuta shu'ara muna ga mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da biyu yau za mu tashi aya ta 153 kayan nan kan alarama dan makara yana sallah kayan ya zo za mu kokarin karanta tambayoyi wanda suke nan in ya zo kuma sai a bashi ita gaba da insha Allah a tambaya ta farko nake cewa ya ga wasu na aiki na alkhairi kuma suna yadawa saman hanyoyin sadarwa na gani don ya kama misali da yan agaji ko suna shara ko mai gani kuma ya sun hada sun halba saman wasu saman wannan wasu ke facebook ɗan uwa shi kullum babban abu zuciya ita ce biyu komi idan wannan sun yada ne don wani ya koyi da su aikin da suke yi wannan adasan zuciya su amma sun yi ne za ga aikin da suke wannan shine wahala shi ne kwanan kuma ba sai na gaji ba duk wani aikin alkhairi na ga cikin manyan malamai na najeriya ya kawo misalin na gaji da wani keji ya kawo misalin ta mutum da sai zama ɗalibin ilimi ne ya tafi aikin alheri ko umara an sa ga wani a cikin al'adar fasu ga wani mun yi umara a sha Allah ga wani labbaik Allahumma labbaik a gwado wiki an sa harin an talbiya a gwado ya je harin iya tsafi a gwado wiki sai kai gwadon kaga ba aiki Allah ba na gaban ka da wani abu kada su yi aikin Allah kasu yi aikin Allah ƙwarai iya buƙatar zuciya ta ƙoƙarin yi don Allah kurin ma abin da mutum ya yi don ya koyi da shi ko na gaba wannan kuma Allah na yayewa kuma an sa ba nema wanda koyi da kai kai ma za ka samu ladan wanda ya na aikin alkhairi na ƙarƙashin wanda ya shirya zuwa aikin alkhairi ya da ladan wanda ya bayan shi wannan shi ne kurin sai tambaya ta biyu cewa ya halitta mace ta ba wanda take so kudi ya je ya kai gidansu ya ayi armi ɗan uwa abinda za mu ce haka ne abinda ya kawo haka al'ada da jin kai na mutane a ce yesu ɗan gidansu kamar wancan an kawo jika kaza arha shi jika haka a takaice wanda haka ta same shi abin zai mai nasiha ko da jika guda ko jika biyar da suka a cikin kudin don ba a sadaki ba a arme kyauta babu arme kyauta kenan da haka amma kuma arme ba shi da kaɗan a sunna kenan ko bakin abin da al'aure ko kaɗan ne ya zuba a cikin wannan kudin ta ba sai ya gama sai a kai a ce an kawo shi kenan ba a zama nan yan uwa hadisi guda inda za mu yi aiki da shi aka aje al'ada da an rinje gwamnati maza da mata wani hadisan samari ne yanwa cikin sunan abi dawo kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam uqba bin amir kita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama irin wani armi wanda a fiye da nikah tafawid manzo Allah ya so ga wasu ma'aurata guda biyu wanda kuma babu kofi tsakanin su babu kofi a wajen shi amma alƙawari ne yace wani a tara da an uzun jika fulana yace na'am yace wance a tara da an uzun jika fulana tace na'am ko ba yace fa zawaja ahaduhum al-akhar to walam walam yukun sadaq kun fada halaliha a da abin da ke ruwa cikin suna da dauda da sun tabbata cikin sun hadisi ne ya ce uku ba ke cewa wata rana nan saka sun ce ma wani cikin sahabbai ka yarda in arma maka wanci ce kwarai ina so ke kuma kin yarda in arma maka wanci ina so manzala ya masa arme babu kudi ba ma yanka wata ba ce ka zala ba da bashi ne ko in arma ka arma an san liya na Allah hori ayyukan kuma wannan hatta a cikin malikiya an san shi ana mai sunan da kan tafawil to matsala su malikiya ta ciki ya kawo na amma wannan kuma ta biye ne ba ta ba ba amma yanka zaki ba kuma fa da hala biya ya shiga ya kwanta da matan shi haka aka zama duniya sai can muna zaman duniya sai ta kai ni ma san sarfan zana ya kama mun wance ba da ko biye ba yace rabo na na haibar na ba ta shi sadakin ta da aka fi zaune da kai wajen duniya mai dubu ɗari ka samu kaza abin da ya abin da kamata a bata ɗan wa a takaice wannan hadisi shi ne zai gyara zamantakewa a rage girman kai da isa da sauransu a rage gwagwarwaye maza da mata kurin iya son ta tana son shi iyaye wannan kwantara ne kudin ma ya a wata shi yau bai ta abinci yawa da yawa abinda su samun biyu ta abinci ba an haka ce sai ya ajiye ya bari da biyar idan ka abin shekar saka ta kai iyaka wajen haɓa kwa aiki abin ya kai ba da ba ci gaba ba ci gaba da wata ci gaba da shirme ne kuma idan aka kai wata wata bakwai aka kan wata biyar zai zama matsala sai ka kai bakwai to dan Allah dan wa da kudin kwantara ba ni bakwai ka san an an shekaru da bare ba shi wallahi shirme ne ba ba da gaskiya ya kamata uwaye a sadaka mana masu neman arziki abin da ka zai zo nan ɗan kwantara inda za a irin wannan ba wahala da yawa ya tsare ya san zai abin da ke samu ya ce ne in karma sana'a ce yake abin da kake samu gaje ka kawo kunci kunsha amma wannan matsala a ce ya sa wani jika ɗaruruwa a yi armi miliyan ko sama da haka ko ƙasa da haka shi yasa ya ajiyo bayanan ba iya so tana so ƙarshen da ba tsoron Allah ya bar hanya muna fata abu wannan sunna a rage gwabaraye لا تبكيهم أنا ما بسمع آية أريد حمسين دبيو لا متاشيك أريد على فمن تبيو أريد حمسين دبيو لا أكو دا متاشيك Não vai, não dá uma taxa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن قدامة تاشي قالوا إنما أنت من المسحرين لم تشي
قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين نعم قالوا إنما أنت من المسحرين bayan bayani da ya gabata na annabin Allah Shu'aib kai annabin Allah Salih bayan din wa'azi da gargadi da ya ja hankalin mutanen shi kan komawa zuwa ga Allah su ji tsoron Allah su mai da a matsayin shi na annabin Allah kuma ya musu kashe da 'yan rusan wa'azi 'yan rusan wanda suke bata aikin manzanni wanda suke hada da kiran manzanni wanda ana kira suna rushewa ya musu kashe kan ku yi da'a ga irin wannan maɓannata wanda suke bata ƙasa ba sa gyara ana nema a gyara al'umma a sasa kan hanyar Allah suna hada suna rushewa ya wasu ya ku bayi mabiya galgadin biyayya ga waɗancan jagorori don sau da yawa an gani ba su ake cuta shi wannan wanda yake hana iyawa iya kare wani matsayin shi ko abin da yake samu shi ne yake kariya kai kaka gane yan uwa yau idan mun ba rayuwar mu ta yau kai mafi me zai cutar da kai idan ka bi qur'ani ka bi sunna me matsala ga musulmi mai kalmar shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me ya haɗu aka faɗa da aka na kama wa wani wai kana yaƙi da wasu masu kira alƙur'ani da sunna har wani ya jaka kana adawa da su alhali amfanin kashi nake kare ku na abin da kake ba shi na kuɗin rubutu kuɗin laya ne kuɗin meye ne kuɗin ka ma karɓa ma wane ne na abin da kake ba shi ne yake kare ya ta talaka an kai mutuwa talaka ko ka yi ko wane ne dan abin da kake sa da yake samu a wajenka shi ne yake kariya kuma kai kana haɗa da wani mutum masu tsamira da wani mala'i haka yin wadda wadda Allah shi da buɗe shi yake masa kashe su yi hankali da masu barna a saman ƙasa ba sa gyara to duk wannan bayani da ya musu amma da yake ba su da rabo ya suka ce ƙaru inna ma an tabi musahari kurin kai ma salih kurin an ma siri ne ayin wasa da hankalinka ne baka da hankali kurin baka cikin hankalin gaba da cikin kuma wannan magana da kake da'awa kai manzo ne daga Allah ka zo ka tsami ba zaka za ma anta illa basharun mithluna kai me ba mun mutar kai Allah ya boka mutum ne kamar ka ci ka sha ya komi irin bukata ta mun kamar mutum ne kamar kowa suna ta me mutane da ciki Allah ya koshi kuma barazana da kake mana ta azaba aka azaba fa'ati bi aya in kuntum sadiqin ai da take cewa kai manzo Allah ne zan akwai aya kai haka sai kake maga aya haka suka nema da kansu shine bayan yanzu ke suna nema kamar za- da gaske za su yi imani na sau da yawa masu neman aya suna yi ne don izgili don a ƙure annabin Allah ne yake dama ba ana haɗi ba ne ma don nema a gane gaskiyar don ka yawan tun da an ga damu gaskiya inda neman gane yayi to amma yanzu sun nema a zo da aya wadda za ta tabbatar da cewa shi manzon Allah ne a zo da aya mai Allah ce
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يو- ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم kuma ha ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب يوم عظيم نعم قال هذه ناقة wannan ayar to ga taguwa ga ta taguwa hadi ga taguwa da kuke nema nan kamar da dukkan malaman tafsiri ke bayani haka malaman tarihi abin da yawa kana an takaita mana abin sun nema hatta da irin taguwa iri kaza mai cikin wata goma da duk abin da ke nema irin na kurewa in kai annabin Allah ne daga jikin wannan dutse dutse ne kurmin dutse a garin su dutse na nan kace kurin maga taguwa ta hutu iri kaza duk ba ta musamman suka kiriya ta zo ta zo sun annabi a magani haka suka nuna Allah subhanahu wataala ya musu addu'a wannan bawan Allah ya musu mai abin da ya nema na a bashi aya sai mutanen ko sun yi imani kuma taguwa ta hutu daga inda suke hudu to gata hazina ka gata gudu ke ma gata a cikin nan gata nan kuma doka ne aka kawa Allah musu jarrabawa ga matsalar ruwa a gari aka ce za a yi delistage da ruwa za a raba ungo wannan wataran ku wataran ita shi an yi ma'ana delistage ana raba ruwa raba na ba wannan wannan taguwa radda take shan ruwa ba mai shan ruwa ba haka Allah ya tsura musu wannan kumcin ku ɗauki rana guda laha shurbun wala kuma shurbu yawmi ma'lum ita ran shan ta daban naku daban ita kai sai ruwan gaba daya to aya ce jarraba ta Allah ita kai sai ruwan gaba daya Allah ko ta kai ta ganya kenan araba ku ita yau ku ita gobe haka aka aje kuma aka musu kashi wala tamsuwa da su ku yarda ko ku kuskura ku taɓa wannan taguwa da wani abu mai cutarwa musu wani kasi hankali domin ita fa ya kuda ku azaba yau min azim kuna taɓa ta kuwa ba saurara yanzu kuma kai tsaye kuna taɓa ta azaba ta wuni azaba mai girman halakar da ku za ta zo da muku jinkiri an jima ana yi amma ta wannan taguwa ƙarshen kuɗi wannan galgadi da ya musu na hattara da taɓa wannan taguwa ne wa kana
فعقروها فأصبحوا نادمين hasabuk wannan kashi da ya musu ba su ji ba fa aqaruha sun soke ta shi shi an daga cewa idan ba aka ashqaha lokacin da aka aiki mahi tsiyatar samudawa mahi tsiyata kamar zara salasar ke cewa mahi azabar azaba gobe kiyama mutane biyu da ƙuddar bin salif wanda suke yin taguwa shi ne mahi tsiyatar akan mu dama shi ko tsigiranci da allaka ya ce da ƙuddar bin salif wanda suke tago salif ya ce mutum yana ali da wanda zai soke ka a nan jini ya zuba suka gemunka haka yana sai da ali da sa da za da wanda zai soke a nan wurin ne gudan wurin a nan zai soke ka jini suka geman ka geman ya ka annan baya bar duniya shekara kusan talatin sai da na ali yadda annabi gudan mashi a nan aka mai aka soke shi kuma jinin da ya mai illa mutuwa ke annabin allah ne labarin da ya bu allah ba to wannan kudar shi mai tsiyata shi zan ba aka ashqaha lokacin da ya kama ba ba sun aika wani ba yanzu ba inbi'as lokacin da ya kama hanya ba aka aike shi wani ba lokacin da ya kama hanya zuwa sokewar taguwa ba a karuwa suka soke fa asabahu nadimi wannan soke suna soke ta sai suka waye gari suna cikin nadama sun bai ka nadama inda an ya ba wanda ka da kai nadama nan iya karantar da kai sun ga alamu sannan karshe ya zo saboda lokacin aka bashi labari can ba mun karanta da aka bashi labari cewa ai an soke ta ce tamatta'u fi dalikum lasta ayyam ta dalika wa'adun ghayr makrub aka ba su labari sun soke ta ba kun soke ta ji to kwana uku ne turaju azali kwana uku shine karshen wannan kuma dalika wa'adun ghayr makrub wannan alƙawarin kwana uku za ku halaka wannan alƙawarin da ke bai karyatuwa ba sai kwana uku bai ya mutu da kariya ce a wannan an ƙare ne to wannan malamin tarihi na cewa sun ga alamu hatta da sun ba kaza kwanan ɗaya na biyu sun ga alama har canzawa na uku kenan shi ne kenan nadama da suke suka sun taɓo ta kuma an ƙare Allah ya rike yanzu ba mu ƙarshe da mawa an ƙare da alamu za a gani kayan uku tuka suka yi kwana na ɗaya biyu ana jira na uku iyayi a wanga na a wanga da biyar zai zo ba sani ba kuma ana rayuwa da masu imani a nan shu'aib a nan salim da da su ana rayuwa wuri guda ko da ta sai kora tsawa kuma ba a don faso fida da mijata mai ya suka waye gari kama an ce daga sun ci kasa rubin ciki kuma an kare tsawa ɗaya kamar kuma sakamakon kaga in bin gaskiya da talala suna ga talala da allah musu kaman ba komi ba abin da za a yi shi ne allah ce fa akhadahum al'azab فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك- وإن ربك لهو العزيز الرحيم
wannan Allah ce fa akhadhum al'azab azaba ta kama su dan an halakar da su da tsawa. Allah ce inna fi zalika la'aya cikin kissa abin da ya waka tsakanin Annabi Salihu da Samudawa akwai abin a gani a lura da mai wa'astuwa yadda Allah ke talala ga mabandaci yanzu kamar ba abin da ake kurin yi za a yi haka kullum za a yi da Allah ya kyale ka ya kyale su kuma yadda karshen al'amarin yake zawa lokacin azaba in ta zo babu damar a koma baya amma duk da wannan alam Allah ce ma kana akasan mu'mini mafiyan mutane ba sa imani da gaskiya sai ba ma ai ba ka halaka da ba wani gobi ba azaba ta zo wa inna rabbaka la huwa al-aziz rahim lalle ya ma ubangijinka mabuwayi ne al-aziz me yin abin da ke so ba abin da ke gagara shi siffa ta mutane a duk yawan- duk wanda yake sarauta isa sa da ya kai kai sarauta za ka danka maka ne amma shi Allah a lokaci guda al-aziz lakum ar-rahim mabuwayi ne mai abin da ya so amma kuma mai tausayi ne da bayan shi Allah ka tausaya mana gaba
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
mun yanzu kuma mun kare labarin annabin Allah sani kama a yi wannan fashi a juyi wannan kama abin yanzu a yi an kare kuma da wani yazo duna wa a yawan duniya suka rayu kuma shekaru aka yi aru aru ana hukun mai a yi wannan kama mun kira ba haka suka samun da irin rayuwar mu da sun zuciya sun kan labarin Allah shi kama da imani yanzu kuma ga wani annabin Allah shi ma ya ce kazzaba ƙwamunutin musulmi su ma dai mutanen annabi lut su ma sun ƙaryatar da manzansu za mu ce manzanni ganin hukumcin ƙaryatar da manzan Allah guda hukumcin guda da suka ƙaryatar gaba ɗaya su kamata duka su ƙaryatar gaba ɗaya sai ka cikin rukunan imani imani ba rusu imani da dukkan manzannin Allah mu aƙidan mu dole ka yarda dukkan annabin Allah annabin Allah ne ka yi imani da shi annabin Allah ne amma wanda yake naka yanzu na ƙarshe wanda Allah ya turo a ƙarshe shi ne Muhammadu Rasulullah shi za ku ga duk abin da ake zama zama zama addinai babu wanda suke da magana ta gaskiya ba munafuci ba kullu ya musulmi din da kace ai taron zama lahiya da zaman tare zaka ga mu musulmi ban mu da matsala cewa annabi Isa annabin Allah ne ba mu da matsala annabi Musa annabin Allah ne suwa sai da ba kuna huce in za ku zama dubu ƙarya sai musa Muhammadu Rasulullahi kuma ba kuma kun ka jaraba ba ne din daga zaman lahiya ce kun yi na Muhammadu Rasulullahi za ka sun kyale sai dai munafiki sai dai munafiki ba sai da ba mu kuma ga mu mu a wajen mu ko ne manzon Allah ne kuma ban kace kai yaki kai maka ka huta baka da imani yace ulum kina jama'a shi su ma sun karyatar da manzannin Allah me yau kana a baka labarin sa a takaice idh qala lahum akhuhum lut ala tattaqun lokacin da dan uwan su lut yake ce musu shin ba za ku yi tsoron Allah ba ku gudu ku yi Allah ku ji tsoron ku ji tsoron azabar Allah ya mutu wazi kuma ci inni lakum rasulun amin ni kuma game da ku dan sako ne shine manzo na Allah kuma amin ya ka ce maka amana kenan yanda aka aiko shi abinda aka gaya mai sakon da aka bashi daidai ba da ba kare ba da ba da yadda aka gaya mu haka nake isarwa kamar da annabi salihu ba da balina haka alhal annaba yake a sako su yi wani yadda ya zo babu daɗi babu ɗaya don haka fattakun lahawa tsiru ku ji tsoron allah ku yi tsoron ta haka dokokin allah ku ƙarfi allah da ibada ni kuma ku mun ɗa'a matsayin manzo a cikin shi hanyar tsira ku ji tsoron Allah ku murda kuma babu wata matsala wani abu da zai hana ku imani da ni ba wani wani na aka wa ma sa'alukum alayhi min ajr bin tambaye ku ba kudin aiki kudin wa'azi ko kudin kira bin tambaye ku ba in ajri illa ala rabbil alamin la dana iyakan wanda ya aiko shine ubangijin halittu gaba daya to me matsalar akani da ku kira ne ku shiri ku koma ga Allah ku ji tsoron Allah kuma da tsaya a matsayi da na manzon Allah a gare wannan bayanin da yayi wa kana
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
yace atuna dhukurana min alalamin shi yanzu za ku rika zuwa biyan bukatar ku ta sha'awa ga maza a cikin bayan Allah ku zaɓi maza wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah halitta dan ku mata iya mata da Allah halitta muku don biyan bukatar ku bar su rukunin maza su gaskiya bal antum qaumun azim kurin zai zama gana abin aibin ahili abin kadar da ahili take kurin ku dai mutane ne yan ta'adda masu saka dokar Allah kurin shi kuma shi babu wani abu da yake koyi wani aibin wani ake nan wannan kashi irin abin da ya gaya musu na suna cikin mugun hali na ta'addanci akan dokar Allah me suka ce
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
na'am yanzu wannan abin da ya gaya musu sun ba shi amsa da cewa ƙalu la'in lamtar tihiya zo yanzu ga barazana kuma cewa ya in har baka hasa ba wannan irin wannan wa'azi na aibanta abin da niki kamar da ke ya goye su ya sha musu kai to in har baka hasa ba ha la takunan min al-mukhrajin lalle za mu huta ka daga wannan garin gaba ne can ka tafi huta ka mu huta za mu kore ka da gari kamar da aka san ana wa masu kira zuwa ga Allah a kore su da garin ayi abin da ake so kuma yanzu haka suka gaya mushi kina yau haka ko a kore shi qal shi dai ya ci gaba da cewa inni li amalikum min alqalin ni wa game da wannan irin aiki na ku ina nan ina mai adawa da shi ba na sani kuma ina adawa da wani mugun aiki na kenan kowa ya ja yanzu kenan wa'azin ne an ki ba a karba yi ne ba a yi kuma shi ma ana nema a kashi shi ne ya ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'mal zai koma ga Allah yanzu shi ma ta kai shi ya gudun iyalan shi shi Allah ka tsiratar da ni da iyalaina daga wannan mugun aiki nasu kaga wannan shi ne cewa babu wani wanda ya wani matsayi na imani ce shi a kai kullum ka nemi tsari ka nemi ƙarin imani Allah ka nemi imanin ka babu wani wanda ya mu imani masha Allah na yi karatu na wani a a babu tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam musulma take cewa karshen rayuwa yana yawan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika sai ya rasulullah kana yawan wannan addu'a min sa haka sai musulma ce san ba da cewa zuciyar dukkan bawa tana tsakanin su biyu da sun Allah su Allah da rahama yana juya su lokacin da ya ga dama yadda yake so kullum ka nemi Allah ya tabbatar da kai Allah tabbatar da mu mana ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyar mu akan addinin yanzu kenan ya koma ga Allah ya nemi tsira wanda mun san dai abin da ya wakana wanda kuna labarin da annabi duk ɗani ga annabi ibrahim alisalam kuma da shi suka yi hijira tun daga iraq zuwa ƙasar palestine shi da ibrahim kuma a can aka aiko shi a matsayin manzo na allah wanda shi yasa aka gama kistarsu a wani wuri tare lokacin da allah subhanahu wata'ala ya so yau ba ibrahim kyauta kuma a halakar da waɗannan mutane kaga mala'iku tawaga ta mala'iku ta musamman Allah ya aiko duniya tawaga ta musamman ba mutum guda ba mala'ika ɗaya ba mala'iku suka zarko duniya a zama yan tahiya yan balago suka biyo gidan annabi ibrahim a.s. a matsayin baki kuma ibrahim haka allah bai gani ba kuma kun mutane a wajen ibrahim kurin baki ne ainihin ne da kullum su ka ziyara ganin ya saba karrama baki da girman baki za mu ce kai tsaye ganin baki sun tashi ya je yanko dan maliki aka mai dushi ka tabbatar bakin da aka yanka dan maliki suna da yawa a sanar ba bako da yawa ko bako biyu ne ba dan maliki aka gaso ya kawo ya ajiye aka sa gaba iya sa hannu sai lura a bakin ba mai ci shi ne ganin haka ibrahim tsoro sun kama shi kenan iya kasan bako yin mugun bako ne da yana na ba zai su tafiya maka ya tsorata cewa miyagun baki ne ya tsorata shi ne a lokacin nan ne suka gano tsoron ha a jikin shi su kakka damu sai a lokacin wani labari ga abin da ya kawo mamu manzanni ne daga Allah mu mala'iku ne ba mutane ba da ba Ibrahim mutane mala'iku ne yan zaɓen Allah ne mala'iku ne dole tawaga ta mala'iku Allah kan yawansu da sunayensu ya ce dai wannan mu mala'iku ne yanzu aikin da ya kawo mu mun biyo kai mu baka bishara ta ɗa wannan tsohuwa da lokacin nan ita ita hajar tana can maka da ya gidi a gidi ɗarfe samari da zai iya tare da uwar gida tsohuwa tsohuwar mai imani wannan da kullum mutum ka kama Allah ko ka dogara ga Allah wannan baiwar Allah shekaru tun farko ce mata shi kuma da yadda aka yi hijira amma Allah bai ba aka samu baiwa sa daga baya bayan suna cikin yawon gudun hijira a matsa ruwa ta tabbata kan haka nan aka ba su wannan mata hajar daga baya ganin bayan aiwa sun tsuwa a mutu tsuwa a bayan nisa ya dai karshe sa wannan baiwa ta shi da ɗaka allah ya ba shi ɗaya samariya tsohuwa mai imani mace ce kamar ko da mace ɗabi'a mace aiwar wannan baiwa ta ta hanyar mata kishi da damuwa ɗaya baya ta zo baiwa ta alihu ita ba ta alihu ba wannan zama sai ka daɗi tsakanin su zama bai daɗi tsakanin hajar da uwar gidanta sara Allah subhanahu wa ta'ala don ya kare mutuncin wannan baiwar Allah ya shi da komi a kare mata imaninta sai Allah ba Ibrahim umarni kuma duk wannan hujja sai wannan ayoyi wannan ya ce Qur'ani duka suna da tattala da labarin dan dai kan kuma ba a takaice Allah subhanahu wataala ya ba Ibrahim umarni ya ɗauke wannan baiwa ya kusanta daga wajen wannan koyi da asara don damuwar da take a kare mata imaninta tun daga wani zan fatastin ya ɗauko wannan mata ɗan shi na farko da ya yi jarabawa ɗaya na farko ɗaya na mutu da Allah ba shi mai kamawa bayan ta ba tamanin baya aka ce wannan ɗaya da mata taka ɗauke su da kai dajin wurin maka a yau ƙungurmin daji babu komi korin ma babu hirin da kuwa hirin kuwa hirin kuwa kare da masu nan ne kuwa tun daga can ya taso wanda san da falasina mace a yau ka zo har saudiya ka zo har makka ba ma madina ba da madina ta fasa ta ka zo har makka wannan wuri na ka'abu a yau aka gudu nan ya ajiye wannan mata da ɗan ɗan ruwanta talakatar ruwan ɗan abinci ya ajiye mata kurin ba bice mata ƙada ba kurin ya ajiye ta da ɗanta ko sai ba da baya kurin ta gata yanzu garangar mai kuna gama hanya ta ce ya ibrahim ilaman ta tarkuna ya ibrahim ta ce ta koyi ba ya yi gaba ta ce ya ibrahim ilaman ta tarkuna hasu uku ta ce allahu amaraka bi hada allah ne ya maka umarnin wannan abun ya ce na'am ta ce idan lan yudri inna allah tun da shi ya ce maka allah bai wani haka gumu ta zarta ya ka shi ke nan shi ya kama hanya ya tafi yan uwa a wannan daji ta imani na manzanni da ita ma mai imani ta ba ta annabi ya ce amma ta imani allah bai barin haka shi ke na kama hanya shi ya koma palestine gurin ibar mata ita ɗaya da yaro jinjiri zama haihuwa kuma ya kama ta shi ta yi shi ita kaɗai allah ce ana nan kurin ruwa ya ƙare ba abinci ta da uwa ta da hankalinta yaro iya kuka ya tsala kuka iya halba halbin kuka ya tsala kuka ta hankalinta ta shi shi ne asalin safa da marwa safa akwai dutse a nan da zai safa ta yau da muke ganin safa dutse ne a wurin kuma akwai dutse ya ta hawa wurin dutse ya ta hanga wani bangaren ko ta gwani da zawa ta diba ta diba ta diba ba kowa ya ta gangaro shi ne ya ta nemarwa to in ta zo tana gudu gudu wajen wani akwai gangare ne a can dama zama bangaren yanzu ba gangare ne ya ga alama in ta zo ya ta kara gudu gudu gudu zai wani wurin ya ta hau kan marwa shi ma ta leka wancan bangaren ko ta ga wani abu babu komi tana haka ne tana haka ɗaya na bakwai sai ta ji motsi a wajen ɗanta kurin kafa a yawon wajen wani wani rijiya ta ce wane ne hannun gis tattalin daga aka mata magana isko mala'ika ji kayan da zo yaro an ce mala'ika ne ya bugi ƙasar daidai kawo shi kawo yaron ce daidai kawo yaron da tsakin alaƙo ka iya baka kafa na yaro kurin ruwa ya kaɗo shi suka ce zamzam mai zamzam tsaya tsaya haka shi misali na ake shirya nan ci wata tsaya tsaya ne ruwa ne ɗanta tsaya tsaya suka tsaye da tsaye da wani tsaye da ruwa shi kenan asalin nan nan ke yan wa duk duniya babu ruwa da yake sha kamar shi duniya tun wannan zamanin wani shi zamzam ke manzara shi da nake cewa in ba dan ba hajar ta ce zamzam da ya zama ido mai gudu har tashi kiyama sama ido ne kasa ana sha a sha a can ana zai sha miliyan ka sha ko kowa kai da zai gudu zanzan kenan wani shi ne kenan ka to a wannan lokaci ne a takaice mai gaba kenan ka ga a zan wasu ne suka ba ibrahim bushara ta ɗa ishaq na wannan tsohuwa wadda aka bari a gida aka ɗauke wanda kamar aka kashe maka gol ita tana can babu aihuwa wanda yaron ne da ya zama har ya fara kama aiki ya isha na wata bata faɗa ba ta ko shi ne ran nan sai ga wannan mala'iku ɗan tawaga ɗan tawagar halakar da mutanen lu sun zo gari ibrahim ta zama mun zo ne mu ba ka albishir kin ɗa ishaq bayan da haka ma akwai yaku dan iya da shi ma da annabi kuma duka annabawa ne za a yi zaka da da yaku kuma an ta annaba ta ma sai tana ji duka suka ta ta ta wajen ha ne to ka ta juzu na kin ta bi juzu abun ba ta bi juzu ka ta ta ce to tsohuwa ka bani ko tsohuwan ma adam ina ina ba karama ne wannan ba na ba ta karaji yake tsohuwa kamar ne ayu ta haka haka kira tsohuwan kazalika qala rabbuka innahu din hakim haka ba zai jiyo haka za a yi kuma Allah shi masani ne kuma hikima ne shi ne da zai yanzu ma so maka labari ko da an da za a yi kun kun sako ne mun wani shikenan to kuma yanzu in mun kai kuma za mu je za mu je garin dan uwan Kalu za mu je mu halakar da mutanen lokaci yayi yace ina fiya ruda a garin makulu halakar da garin kaza kaza kaza suka nan alam don fiya kai ni san zuwa da kaza kan zuwa gari a kudu sunan alam don fiya ta mai ka san zuwa gari ba kada ka bala bari ba shi ya kaza halaka da garin wani annabi dawa lutsa halaka da lutsa ya ga da lutsa suka ce wannan mun yi ka sanin zuwa ya gari gurin kuma kan masu da sama ka sha wahala kama kai ka dama zalika wa dan wannan lokaci ne ya zo ma mu kurin dan zartarwa ne ta gane kuma ba iya kamar ya ga dama jayya ai wai wai su a wannan al'amari ne ya riga ya tsare kuma mun zo mu zartar da kuɗa halakar su za kuɗa to sai a lokacin nan ne kenan lokaci yayi na halakar da mutanen annabi lut shi ne Allah ya ce kenan fa najjaynahu wa ahlahu ajma'in fa فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
inna fi zalika إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ce fa najjaynahu wa ahlahu ajma'in shi lut da azaba ta zo mun tsiratar da shi da iyalan shi gaba daya amma illa autuzan fil ghadir sai wata tsohuwa mugu tsohuwa wadda ta yi saura cikin wanda aka ma azaba an wadu umarnin ka wata da asuba da kai da jama'a kawata cikin dare sai na ma'udu musubur alasu zuwa bi kare suka ce yanzu alƙawarin da kashi malu da zuwa shan hala ji kishima ji kishima da suka jama ibrahim da musu mutane haka suka zo gidan nutu siffa ta mutane a malin kyawawa shi kuma lu ya san fitinar gare shi in suka ga maza ba sa bari daga irin wani baƙi na mala'iku ne da suka suka bijin da suka bijin na mala'iku ne kina a siffa kyakkyawa don matasa hankalin sai tashi wannan mutane ya gani wannan kuma ta suna ganin su aka biyo baya abin da jigu da haka yau kana aka yi ta ka zo aka tsere kamar da aka ce yanzu da ratattu sun kai mata baki sun gari an kai baki baki yan mata gidanka haka ne daga sauran aka ba baki mata a gari inda wani kamun kan da ake waya ana kewayawa gidan wani akwai baki eh akwai baki bala samari akwai baki gidan wani to haka suka mishi suna ganin su ko aka zo aka ta to su kun ba maka saurarawa kai ne kana muzuri su da karfi ne kullum an zo an zagaye gidan dole ya bada su dole ya bada wannan baki ya ta magiya ga iya mata ga wani da su kai aka ba kuma na ba naka ta kama nuri kai mun homu sai na mata naka ta alama nuri kai sai mun homu da mata da mata da mata maza muke so la da sa'a ila kullu shay shadid yake da ma na zai yake neman ina zai shi mata mu dogara sai a shi da malamu da alama ya ta hankali shi ya jira jira kusa kusa ne sai da masu shi kuma sai bayan da zai suka ce mishi wa mu wa'annan manzannin Allah ne kai ba sa shigowa ba sa iya kawo gare mu eh ba sa iya shigowa za mu zo ne don mu halakar da su lokaci ne kaka da mu kurum suka ce suka ce mun zo Allah ya rabu halakar da su da asuba ita asuba ha asuba ta tsawo mu suka ce asuba Allah ya bari asuba kusa can mu shi ne shi ka asuba ka ta tsawo da kai asuba sai asuba ayi asuba suka ce asuba Allah ya bari kai ne yanzu kurum ka bi dare da kai da iyalanka gaba daya kuma kan kurkuta kan wanda ya wawaya cikin kan wanda ya wawaya kurkuta za ka zo kara kan wanda ya wawaya haka zo cikin dare an ce a nan malaka jibril ya ce tashi ya fara da wani yan kowar su aka fara kowar su aka fara su aka fara sai da aka jiyi ta su ka wuce tukun daga baya aka jiyo ga su aka fara ba wannan yan kowar da su aka fara kan yana jiyo gar kenan ya huta to hutar da yi ita wannan da Allah da ya niyya mu da tsira dan mu na mu karshe munafuka ce ta tare da annabin Allah irin matar Nuhu irin matar annabin Nuhu sallallahu ita matar Nuhu haka ce munafuka ce tare da annabin Allah to amma yanzu azaba ta zo alaka ta da annabin Nuhu ba ta mana amfanin komai yanda alaka matar Nuhu ba ta mana amfanin komai ba haka ita ma ta ba ta mana amfanin komai na kullum bawa iya diba Allah iya diba bawa alaka shi da Allah ba da wani ba kullum ka gane ka gyara alaƙa da Allah baron Allah kai dan waye shi dan waye kai wani ne tsakanin da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Allah bai ku yi hankali ku yi kokarin kakko bar da ku zo ga Allah babu aiki da suna algare ku da aiki ba ruwan Allah ga matar fir'auna inda daga kasa ko ga matar fir'auna kawai wani tsagirinta a duniya ko amma Allah da ya sa matar mai imani ce Allah ta wani mata cikin shugabannin matan aljanna bayan ma aljanna ma su ne manya manya a kenan alakar wani da wani ba ta maka mai alakar Allah mai alakar ka da Allah kuwa ake ne kenan wannan mata ana huta kuwa ta yi wani tsara tana wayewa shi kenan ita mata halaka a takaice da kenan wannan shi ne abin da ya wakana ya ce fanajjenahu wa ahlahu ajma'in mun tsiratar da annabi lu da iyalan shi gaba daya illa ajuzan fil ghabirin yawon tsohuwa da sai saura a cikin wannan kama azaba thumma dammana al-akharin mun tsarkar da lu da iyalan shi maka dirmiyar da sauran jama'a gaba daya wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul munzirin muka musu ruwa mama kuna azaba ruwa ruwa na azaba lati wannan ruwa ya muni na wanda aka ma gargadi suka iya sun samu munar ruwa da bayan an ce bayan ruwan azabar kuma aka juyo da aka mai jin wannan yau garin iya nan ba an labari ba a takarda burin a yau garin in kai ce falastin sai a kai ka wurin sai a kai ka lakin a duniya ita ce lak kaɗai babu ita a duniya lak an ce gulbi ko gulbi irin da cadi an ce wajen tsawon kilo 80 amma a duniya babu babu gulbi mai gishiri domin wani san teku tana da gishiri mai yawa teku an sha ruwan hedi a wani gishiwa ba ta ba da gishiwa teku to shi wannan lakin ta wannan gari ta kai gishirin teku so takwas ta zama kare teku so takwas kan ƙarfin gishirin shi kama komi komi da ba ta baka nikewa saboda abin na bayyana da sa abin shi zai baka da ba ko ruwan gashi iya nan kuma yau kuma a duniya masu abin da masu alamun ilimin kasa an ci a duniya babu wani wurin da ke kasa da kasa a duniya kamar shi iya nan nagar Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana akatul mu'min wannan al'amarin lut da mutanen shi kwarai akwai abun a gani a lura eh yanda Allah ke talala ga mutane goce mummunan ƙarshe ga masu taka dokar Allah amma duk da Allah cewa ma kana kasar hukumin mai yi mutane ba sa imani wa inna rabbaka la huwal azizur rahim Allah saka maimaitawa dai cewa ba dole kusurin Allah sai kawo ubangijinka mabuwayi ne ba abin da jika gare shi kuma lokaci guda arrahim bai jin kai Allah ka tsamo ci gaba
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
kun ga yanzu mun kare dutse kowa da ita ko kuma ga sabuwar lissa kazzaba ashabul aikatul musulmi su ma irdayen baya wa an jima ana yi mutanen aika su ma sun karyatar da manzannin Allah nan za mu ga kai wane ne wani mutanen aika izin kala lahum shu'aib ala tattaqu nan ashabul aika da ashabu madayan kamar da ibn kasir ke cewa akwai asar da aka samu su labarai wanda wasu ke cewa annabi shu'aib an aika shi zuwa al'umma daban-daban a cikin ashabu ashabul aika wani gari ne daban madayan gari daban ce gaskiyar magana ingantaccen magana annabi shu'aib yadda aka aika shi zuwa ga wata al'umma guda su ne al'aika siffa ce halin garin ne za su hana gari a wani kurmi kurmi gari mai itace a karke siffar garin ce madayan kuma sunan garin al'umma guda ce abinda suke kawo shi dalili wacce akwai maganar ganin nau'in azaba na maganar rajafa awa na maganar zulla yau zulla wannan ya kawo an ce zulla an ce rajafa sai hakinan azaban ma daban-daban ce kuma da muke cewa gama maganar gaba daya maganar zulla maganar rashafa maganar taya duk abu guda ne ce me ya wakana cewa wannan mutane sun samu girgije an samu bari Allah shi wani girgije na musamman da malakin zai yi goro su kowa ya zo shi da ƙarshe wani girgije duk da gaske don samun ɗan sanyi-sanyi ashe sanyi-sanyi na azaba ne wani girgiji ne na azaba ta lalata ta Allah kowa ya shigo kowa ya shigo gaba da kam kama a yau zani na ce ga wani wurin mikilmatizar an barka haka suka shigo aka shigo gaba daya ya ce a lokaci guda ƙasa ta girgiza kuma ta tsawa ta zo ta halakar da su shi ne magana guda ce gurin ashabul aika mutane mutane mutane al'umma guda ce kuma annabi guda ne magana mai inganci ga barka sirran Allah to nan da yace su waɗannan ashabul aika idza qala lahum shu'aib ala tattaqun wani sanar annabawan ne lokacin da annabi shu'aib ke ce sai wanzu ba za ku ba za ku tsoron ba za ku tsoron Allah ba kamar jan hankali ku ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin kada na ba Allah ni game da ku ɗan saƙo ne kuma amini amintacce kiran ba na haɗinta ku ba na muku ƙari ba na muku daɗi inda mutum amini yake game da amana da aka bashi fattakullah wa tsiuni ku ji tsoron Allah ni kuma ku muni da'a kaji wa ma sa'alakum alayhi min ajr kuma ni bin tambaye ku wani lada balle ku ci abin ya muku yoni in ajali illa ala rabbil alamin ni kuma ladana inda nake neman shi wajen Allah ne ubangijin halittu Allah ke ban ladana dan shi annabi annabi annabi annabi shu'ai sanan ne ne zaka nuso shi da yamma shi ma mai kudin ne ba talaka bane ba to ta gizo manne ko kurege mutum ce ni ma ba ta abu ni ma da kudi haka zai shi ma mai abin ne don haka yanzu ke na gaya musu ga matsayin shi ɗan saƙo ne kuma ladan shi a wajen Allah ke nema me ya musu umarni awful kayla wa la takunu min al-mukhsirin wa zinu bil qisqasil mustaqim ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت كنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين نعم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
Allah kai mu rana ta yau yan uwa game da masu bibiya na tafsiri da ake sawa a tv gaskiya da muna gama hudu ba da tafsiri ba a jin ƙarshen tafsiri yanzu mun shirya da yan gaskiya yanzu dukkan juma'a hudu ba da aka yi ran juma'a za a ji ta ita kadai a bayan bbc insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته